نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ba da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddari kawo cikin wannan yini na talata goma sha takwas ga wata ramadan hijirar manzon Allah annabi Muhammad hukun miladiya dubu biyu da ishirin da biyar domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani da girma a cikin wannan wata mai tarin albarka jiya mun kwana a cikin dare suratul isra mun kwana a kan ayatun da suke birge ka Allah ce karfe haka domin ba ɗabi'a ba ce ta mutanen kirki Allah ce in na kalan ta furi kalawar ka sani kai ba za ka iya burma kasa ba ko ka huda ta saboda nauyinka walan tablugal bilala tura kuma ba za ka kai dutse tsawo ba duk tsawonka hadisi ya tabbata cikin sayyidu muslim hadisin abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allaha raji'a anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala wa salamu ala allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bainama rajulun yatabassaru yamshi fi burdai wato an samu wani mutum yana sakama yana tafiya tsibir dai a cikin mayatinsa da gyautu ya sa su akwai ruwa da take ya sa su a sun da asin ba a sa ma'ana launi da faƙada a ajabar sunarsu shi kansa yana birge kansa wato yadda yake jin takam shi kansa ma kawai yana jin yana birge kansa fa kafa sallahu bil arba sai Allah ce kasa ta kama shi gani ta ma'anar duniya ce sakamakon irin wannan al'amari na jin kai da nuna ita Allah ce ƙasa kama shi sai ƙasa ta kama shi wasa da wasa kamar wasa ya fara nitsewa a ƙasa ƙasa tana zuce shi tana zuce shi idan sayarsa suka nitse gwiwa suka nitse gangan jiki ya nitse gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan mutum ko huwa ya tajaddalu fiha yana nan yana nikewa a cikin kasa ila yawan kiyama ta ranar tashi alkiyama saboda alfahari da yake alfahari ba ya ba shi da kyau mutum ya dinga jin kai wannan ba shi da kyau kuma wannan riwayar kenan a riwayar da ta zo a cikin musnad na abi huraira shi ma yana da musnad din shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai da rajulun min man kana qablakum kun ga wannan ruwaya ta musnad na Abi Hurairah yace rajulun min man kana qablakum sabanin ruwaya da suka cikin sahih Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace cikin magabatan ku ba a wannan ruwaya sai yace min man kana qablakum cikin wanda suka gabace kun ga ba cikin al'ummar ka ba kenan can cikin mutanen baya to shi ne fito yana takama Allah ce ka ta kama shi ƙasa ta kama shi ta dinga haɗe shi ya rufe ƙasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanzu haka yana nan yana tunku a cikin ƙasa ba zai wuce ba yana nan a cikin ƙasa ila yau kiyamati har ranar tashi alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya lissafa waɗannan abubuwa sai ya ce kullu zalika dukkan waɗannan ne wajen tabi'u kana sayyi'uhu inda rabbika makruha munin da ya kasance a wajen ubangijinka wato abin kyama ne makruha a nan wato abin kyama a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana haram ne kalmar makruhi suna zuwa a istilahi da ma'anoni daban-daban saboda haka makruhi a nan ba ana nufin makruhi ba da kamar yadda muka saba karanta makruhai da sallah wannan malaman usulul fiqh suka yi tarihin sa suka ce makruhi shine ما يصاب على تركه ولا يعاقب على فيه ina ka ce makaruhi a cikin an gane ina ka ce makaruhi makaruhi wani abu makaruhi ne a cikin to yana da bambanci da wannan makaruhi domin wayan abubuwan da Allah ya lissafo a ƙarshe ce wannan makaruhi ne kuma akwai zina a ciki akwai kisan kai a ciki akwai shirka a ciki kun ga kenan a ce makaruhin da ake magana a nan ba makaruhi da muka sani ba ne na makaruwa wala ko makaruhi a kalla wannan wancan shi makaruhi a wajen malaman usul fiqi suka ce shine ma ya sabu ala tarki abinda ake ba da lada akan barin sa wala ya aqabu ala fihi kuma ba a mutum azaba dan ya aikata makaruhi wancan makaruhi kenan na fiqi to amma anan ana nufin abin kyama ne wanda yake na haram a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to kun ga kenan wajibi a guje shi tunda Allah tabaraka wa ta'ala ce abi kyama ne a wajen to sai a guje shi galiban magabata idan suka ce makaruni suna nufin haramun kamar Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Shafi su ne da suka ambaci makaruni to suna nufin wani abu ne wanda yake abin kyama haramun a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta zai ta ta'ala ce kullu zalika dukkan waɗannan abubuwa da aka lissafo abubuwan da aka lissafo abubuwa ne masu yawan gaske har guda ishirin da biyar sai Allah ce kullu zalika dukkan waɗannan abubuwa guda ishirin da biyar da aka ambata kana sayyi'u inda rabbika makruha a wannan riwayar kenan wato mu'min a wajen ubangiji ya kasance abin kyamari kun ga za a rinka amani a wajen abin shirka abin amani a wajen Allah kisan kai abin amani a wajen Allah waɗannan abubuwa da aka abu da guda ashirin da biyar tun da in wato tun daga inda Allah ya ce la ta ja'al ma Allah ilahan akhar kaga shirka ke nan da shi ne na farko domin shirka ita ce uwar laifuka sannan abu na biyu da na uku a haɗe yake ba za na kuka Allah ta abu illa iya na hudu ya tsallaka ta yi ce jirwa da dai insan abu na biyar ke yi ba za ta kulla wa ba hudu abu na shiri ke ba za ta naro ba abu na bakwai ke kulla wa ba na kare ba abu na takwai ke ba su kulla wa ba da na abdulli mera rahabaki abu na tara yake wa kulla biyar hukuma abu na goma yake ba su zarkur ba haka abu na sha biyu ke wani miskina na sha biyu ke wani sabili na sha uku ke wani babbe tabbira na sha hudu ke ba kullum kaunan mai tsura na sha biyar yake wala ta ja'al wala ta ja'al yadaka mamdulata na sha shida yace wala ta tuqa na sha bakwai yake wala ta tuqu auladakum na sha takwas yace wala ta qarbu bina na sha tara yake wa zaka tsirin nasa na ishirin yake tsanari tsirin tilkasa to sauran guda biyar ɗin cikon biyar ɗin guda biyar ɗin shi ne ke wa zaka karɓo ba da nufi sai kuma yake wa aukun bil ahadi sai yake wa aukun kaila sai yake wani nufin tsari na gaba na ƙarshe sai yake wa zaka ma zai talaka da yi ilmi kun ga wannan abubuwa guda ishirin da biyar kenan Allah ta baraka wa ta'ala ya jiro a ƙarshe ke ke sa da tsari hukumin da rabbi kamar karbuwa da Allah ta kiyaye wayannan dokoki ne Allah ta ba ta wata ala ya kamar sai bayan da a ta gaba sai Allah ce ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تدع مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مدحورا
Allah ce ma yi kuma a leka to waɗannan abubuwan da aka ambata suna da shi abin da aka yi maka wahayi ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ma auha ilayka rabbuka suna daga cikin abin da ubangijin ka yi maka wahayi min al-hikmati na hikima hikima anan ana nufin shara'i shari'o'i wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da su bai soke su ba sai ya ce me wala tarshi fil ardi ko
لا تجعل مع الله إلها آخر wala taj- wala taj'al ma Allah ilahan akhar Allah ce kar ka sanya wa Allah wani abin bauta daban kana bautan Allah kuma kana bautan sa idan kai haka fatul fi jahannama sai a wurga ka a cikin wutar jahannama maluman kana abin zargi madahura kuma hallakacce kun ga ashe idan mutum ya saba wa Allah har ya iya karfin hali ya saba wa Allah to Allah ba zai ba zai sassauta masa ba wurga shi za a yi cikin wutan jahannama saboda a fara wulaƙanta shi tun daga nan. ba cewa za a iya gangara shi gaba a za a ce mala'iku su kama shi da ai ina za a saka da shi su wurga shi kawai a ciki saboda a nuna an wulaƙanta shi tunda ya wulaƙanta dokokin Allah sai ya ce ne أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما kafiran makka suna da wani wato ƙudiri nasu ko suna da wani tunani nasu na cewa wato ‘ya'ya maza su ne Allah ya zaɓa musu shi kuma Allah ke zaɓi mala'iku a matsayin ‘ya'ya mata to shi ne Allah ta baraka wata ara yake zargin su a nan yace afa asfa- yace afa asfakum rabbukum bil banina yanzu ubangijin ku zai zaɓi ku da ‘ya'ya maza ku ya ba ku ‘ya'ya maza wattakhadha min al mala'ikati inatha shi kuma ya rigi ‘ya'ya mata daga mala'iku sai Allah ce innakum la taquluna qawlan azima lallai kuna faɗan magana magana mai girma magana mai muni jingina wa Allah ‘ya'ya mata magana ce wanda take mai muni kun ga saboda rashin mutunci sai suka ce ‘ya'ya maza nasu ne kuma Allah ya zaɓa wa kansa ‘ya'ya mata kun ga wannan magana ai ta munan ta yi girma sai Allah ya ce
ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا في هذا القرآن حقيقة mun jujjuya bayani a cikin wannan alqur'ani wani lokaci mu yi magana akan wato alƙawari da Allah ya wa mu'minai na rahamarsa wani lokacin mu yi magana akan narkon azaba da Allah ya wa kafirai wani lokacin Allah ya ce a yi kaza ya halatta kaza wani lokacin Allah ya ce ya haramta kaza kun ga wannan shine jujjuya bayani da Allah ya yi ya faɗi wannan ya faɗi wannan shine ma'anan walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani haƙiƙa mun jujjuya bayani a cikin wannan alqur'ani tare da misalai liyadhakkaru dan su wa'astu kenan shi Allah yana wannan ne dan a wa'astu idan Allah ya tsare ruwa duk sai a sai wanda Allah ya nufi da shirya suke shirya amma don sai dai su karanta kawai su wuce ba sa daukar izina a ciki a gaba sai Allah ya ce ne
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wato Allah wanda ya tsarkaka wa ta'ala kuma ya ɗaukaka Allah tsarkakaccen sarki kuma wa ta'ala wanda ya ɗaukaka amma ya kuluna daga abinda take faɗa ma'ana a dungule shi ne Allah ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka gabarin abin da suke faɗa duk abin da suke kira suke faɗa to Allah ya tsarkaka daga wannan yawwa kuma Allah ya ɗaukaka gabarin wannan Allah ya ɗaukaka uluwan ɗaukaka ta gira da girma saboda haka duk abin da za su faɗa ƙarshen mutunci to Allah ya ɗaukaka daga wannan Allah ya kore wa kanta shirka ya kore wa kanta dukkan wata nakasa da suke jingina masa tusabbihu lahu samawati تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا tusabbihu lahu samawati wal ardu sammai bakwai da kasai bakwai suna yi wa Allah tasbih wani idan yau mutum ya ce shi ba zai bauta ta wa Allah ba kansa ya ta tunda kun ga Allah ce tusabbihu lahu samawati sab'u sammai bakwai suna yi wa Allah tasbih suna bautan Allah wal ardu ba za ka ce da kasa ba kasai bakwai tunda Allah ya ce wa min al ardi mislahunna daga ƙasa ma akwai kusan mutum sammai bakwai yanda sama take na ɗaya har zuwa na bakwai haka ƙasa ma take ƙasa ta ɗaya zuwa bakwai to da sammai bakwai da ƙasai bakwai wa man fihinna da duk wanda ke cikin mai rai da mara rai to yana yi wa Allah tabaraka wa ta'ala tasbih kun ga ashe Allah tabaraka wa ta'ala yana da bayin da suke masa tasbihi wanda dan dan adam ya bi ya ce ba zai yi wa Allah bauta ba to kar sai shi ta Allah ya ce wa in min shay'in ma'ana wa ma min shay'in babu wani abu daga cikin halittu gaba ɗaya illa yusabbihu bihamdihi bihamdihi ta ce wannan abin yana tasbihi a game da gode wa Allah ne wannan fankokin da suke yi suna yi wa Allah tasbihi bishiyoyi da suke gani suna yi wa Allah tasbihi duwatsu da muke gani suna yi wa Allah tasbihi duk wani abin da kuke gani a bayan ƙasa da ƙarafuna da tsirrai da komai suna yi wa Allah tasbihi Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku ai la tafhamuna tasbihahu ba ku fahimtar irin tasbihin da suke yi amma waɗansu daga cikin auliya auliya'ullahi sahabbai su sun yi tasbihin waɗansu daga cikin wayannan abubuwan halittu imam al-bukhari ya tabbata a cikin sahih al-bukhari lamban hadisi na dubu uku da ɗari biyar da saba'in da tara hadisin sahabi abdullahi dan mas'ud yace manzon Allah yace mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ku arware yace annahu qala yace kunna nasba'u tasbihat da'ani in ji sahabi Abdullahi dan Mas'ud yace mu sahabbai mun kasance muna jin tasbihi da abinci ma yake kenan kun ga ashe abincin da kake ci ma yana tasbihi wa Allah kwadi suna tasbihi wani bawan Allah ne haɗa magani na gargajiya yana kashe kwadi yana magunguna da su yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi manzo Allah ya ce a'a ka daina kashe kwadin na wannan kukan da kake yi suna yi kwa kwa kwa kwa tasbihi kake yi wa Allah kun gani a lokacin da aka bada dama a kashe wani dabbobi a cikin harami da wajen harami kamar wanne maciji da wanne kunama da me tsaka da me hankaka da me yana ma yana tari idan muka duba cikin hadisi yana na cikin bulugul mara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira waɗannan kwari da cewa fasikai ne to kun ga su an ce a kashe su kawai da ita aka zo saboda fasikai ne su Allah ya ce su fasikai ne ma'anan fasiki shine wanda ya fita da bari yi wa Allah da'a to amma kun ga akwai dabbobin da aka hana a kashe su kamar kwado da aka yi magana to dukkan waɗannan abubuwa sahabi Abdullahi dan Mas'ud yace kunna nasma'u tasbihat da'ani mu sahabbai mun kasance muna jin tasbihin da abinci yake yake abinci da kake ci to su sahabbai sun yi tasbihin sa sun ji auliya anan akwai wanda ya taɓa jin tasbihin abinci babu na ce ya ji sai mu tambaye shi a mafarki ka ji ko ko a baɗake a ya ce to sun kasance ce mun kasance muna jin tasbihi na abinci wa huwa yuqadu alhalin ana cin abincin yana tasbihi ko ne ashe shi ma yana bautan Allah abincin da za ka je ka ci kana cin sa yana tasbihi yana bautatawa Allah to kai ina ka ga sakaci da barin bautan Allah sai dai dai shedan kuma ya rinjaye ka to dan haka Allah ya ce walakin la tasahu da tasbihahu sai dai ku ba ka jin tasbihin nan da waɗannan halittu na Allah tabaraka wa ta'ala suke yace innahu lallai shi Allah kana haliman ya kasance mai juriya ne sai a ta saba masa a ta saba masa yana juriya yana da iko nan take ya turo mala'ika ma a cikin kai ta ya saba da kai a ƙasar da kai amma sai ka zama yi wa Allah rashin mutunci da tsokanar sa Allah yana juriya kai dan adam yanzu da wahala a yi maka abubuwa guda uku a jere ka juri sai ka magana in ba ka kai naushi ko kafa ba to amma Allah tabaraka wa ta'ala ana yi maka abin da ya ninnin ka wannan sai ya jure galibin yana za ka lokaci ne ko za ka tuba shi bukatar sa dai ka samu rahamansa shi yasa sai ka ga wani ya gama rashin mutuncinsa a rayuwa ya ya ya ya idan Allah ya nufi shi da shi ya kwanda makarshen rayuwarsa sai ga ya gane gaskiya kuma ya karɓi musulunci sai kuma ka gano yana taimakawa musulunci idan kuka duba har cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda wato a farko kafin su karɓi musulunci an sha fama da su kafin Allah ya azurta su da musulunci an yi ɗauki ba daɗi da su kuna iya tuna misalan ko sai na Umar kafin ya karɓi musulunci a kun ga an ja daga da shi ƙanwarsa ta fara karɓar musulunci ba lokacin da za mu ja waɗannan kisoshin idan ta zai tana karanta alkurani ce da ke karanta mu gani ta ce a za ka da ɗanki kuma imani ya ratsa zuciyarsa jikinsa ya sanyi a ƙarshe da Allah ya rufe shi da karɓar musuluncin kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a Allah shirye da ɗayan umar guda biyu to sai da mana sai na umar dan khattab shine addu'a ta fada kai shi ya karɓi musulunci da ya karɓi musulunci da kuma sauran kafiran maka za su samu labari a gari ko idan ana musulunci ne a koyi da kun ga za a tanta kata wanda yake so ya bar duniya a ranar sai ya fade shi haka ko aka yi sai da dinga buya su abin nan kare abin nan su abubuwa biyar kuma su wanda an yi fama da su har aka bar garin maka bai karɓi musulunci ba da aka yi fatku makka ne sai yi karamci da aka yi maka ya yi wani karamci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa mutane suna gudu gani suke musulmi sun yi dandamo za a zo a narkar da makarni ma gaba ɗaya duk wanda ya fi imani kawai a markaɗe shi a wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da sanarwa ya ce to duk wanda ya shiga gidansa ya kulle ya tsira ba za mu saka shi ba wajen suka gudu gidajen suka kukulle haka duk wanda ya je gidan abokan tiyari ya tsira abokan tiyari ce a wanda ya gida na kuma ya tsira ai sai banta kaya kada ya zama da siyasar musulunci kawai jikinsa ya sanyi sai ga to ashe musuluncin nan ba addini bane na kama karya tun daga shi dai an san shi yadda ya kauri suna a wajen ƙin musulunci da musulmi amma an ce wanda ya je gidansa neman mafaka shi ma ya tsira to shi ne gidansa za a taɓa shi to da wannan aka jawo hankalin da shi yasa ƴan uwa musulmi da yawa daga cikin mutane waɗanda ba musulmi ba wato kyakkyawar mu'amalar da musulmi ne shi ke jan su shiga musulunci wallahi har inda dama dama ka yi wa musulmi rashin mutunci akan ka je ka yi wa wanda ba musulmi ba inda dama dama duka babu kyau amma da kai wata mu'amala da wanda ba musulmi ba ka saba masa alƙawari ka ha'ince shi ka cuce shi inda dama dama wallahi da kuma ka yawa musulmi shi musulmi idan kai masa ya san ba karantarwar musulunci ba ne yawwa shedanci ne naka ba musulunci ba ne amma galiban waɗanda ba musulmi ba ba wai wa'azin nan ba ne galiban daga cikin su yake jawo su shigo musulunci a wani zai daɗe kai na tunanin shiga musulunci amma yana saƙe-saƙe a zuciyarsa zai daɗe yana sai shiga musulunci amma yana ta nazari nazarin da yake yi yana sai gama ganin hoton musulunci hoton musulunci yana da kyau shiga ko ko hoton musulunci ba shi da kyau kar na shiga a yana ake ganin hoton musulunci a ina a rayuwar musulmi saboda haka wani kai ne ma dalilin shiga musuluncinka amma wallahi baka sani ba kai ne dalilin shiga musuluncinsa amma kai ba ka sani ba ina kuma har a naɗa ƙasa ba za ka san mutanen da suka shiga musulunci saboda kai ba saboda ka kyautata musu mu'amala yana makotaka da kai ba shi da abinci a matsayinsa na wanda ba musulmi ba yana ma faɗa da musulunci sai shiga halin tsakanin na bakin talauci sai ka ɗebo abinci ka ba shi aya ta ja masa hadisi ta ja masa amma kai masa dawa ko baka masa dawa ba dawa kai masa to daga lokacin fa ka sa masa ta tunani fa zai ce to in dai haka musulmi in dai haka musulmi yake to haka musulunci yake amma kana munana masa kun yi alkawari da shi ka saba kun yi mu'amala da shi ka cuce shi to wani wanda ba shi da faffaɗar ƙwaƙwalwa abin da zai ɗauka wannan abin da kuke yi musulunci ne koya maka sai ce shi kuma ma ya zauna a inda yake kawai tun da musuluncin haka yake ai ba musulmi yana kaza yana kaza to kaga kenan kila za ka iya zamowa dalilin wani in shiga musulunci saboda kai kun yi mu'amala da shi ka cutar da shi yana jin haushin wannan yana ganin musulunci ya koya maka wani daga nan sai ce in dai haka musulunci ki tuni da musulunci har abadan abadi amma wani zai yi tunani ya adalci zai ce kai ai ba haka sauran musulmi suke ba sauran musulmi ba haka suke ba sauran musulmi idan suka ci bashi suna biya amma ka je ka ci bashi a wajen wanda ba musulmi ba kun yi alƙawarin lokacin da za ka bashi lokaci ya yi ya je ka har gida ba ka da kuɗin a madadin ka yi masa magana mai daɗi sai ka mai da abin yanayi zai zama faɗa don Allah ba ka shafa wa musulunci ba shi da haƙƙinsa a wajenka amma ka ɗuɗɗura masa a shan ka nuna ma ka tuba riga ka nuna za ka dace shi shi fa da haƙƙinsa ba to ka ga wannan sabbin an sabilin lafi ka kore shi gaba da musulunci gaba da ka nuna kamar musulunci ya koyar da kai wannan saboda haka wallahi sai hatara duk wanda kake mu'amala da shi wanda ba musulmi ba to kai iya kokari ka nuna masa makarimul akhlaq da musulunci idan alƙawari kuka yi da shi mu haɗu ƙarfe kaza to kai iya kokari ka haɗa a daidai wannan lokaci shi abin da zai fahimta ya ga hoton musulunci a nan wajen ka ci bashin sa an ajiye lokaci ka samu kuɗin ka je ka bashi kai idan ma lokacin bai yi ba kun yi sai ƙarshen wata sai kuɗi suka zo maka ka je ka same shi ka ce to ni alƙawari da kai sai ƙarshen wata amma na samu kuɗi yanzu ga kuɗin ka zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba zai ji daɗi kaga anan kaya masa da'awa ne ba kar ku ɗauka masu da'awa su ne kawai masu wa'azi wanda za su ce ƙalan lahu ƙalan rasul a ƙalan lahu ƙalan rasul suna nan suna nan kai na sai ka iya jawo waɗansu mutane su shiga musulunci fiye da waɗansu masu wa'azi saboda kai a aikace za ka nuna musu shi ku mai wa'azi zai gaya musu ne ko wanda Allah ya nufa ya shiri zai shirya wanda Allah bai nufa ya shirya ba ba zai shirya ba to saboda haka kai iya kokarinka amma aikatan ku ne kana tare da waɗanda ba musulmi ba to ka yi iya kokari kullum ka dinga nuna musu hoton musulunci hoton musulunci yana da kyau amma gotaka kake da gonan gonan wani kar ka yadda ka ci masa iyaka ya yi magana ka ta da bala'i ka ce masa a ya haɗu a kotu to kun ga a wannan lokacin baka nuna masa rahama na musulunci ba ko baka nuna masa koyarwa na musulunci ba kai ka san ka ci masa iyaka amma da yi kana ganin ka fi shi ƙarfi to bari ka nuna masa fawa to a wannan lokacin kuma kana kone shi ne zuwa ga musulunci ya baka aikin ƙodugo a gona ka nome gefe gefe can tsakiyar gonar sai ka bar wajen ɗan guda kabar garni guda ba ka nome ba wata rana ya zo yana zazzaga yana zazzaga ya shiga can gona sai ga ashe gefe gefen ne can tsakiyar gonan an samu kamar faɗin masallacin nan wanda baka nome ba kuma ka je ka ce masa me zai ɗauka zai ɗauka musuluncin haka yake a'a kai kela ne ya za ka ɗinki ka yi masa alkawari to yi iya kokari ka cika don ne ka kare alfarman musulunci ka kare maka gyara ko kuma ya kawo maka gyaran mota da ka zo gyaran nan sai kai masa ha'i da ya tafi aka aka iya wani zare da aka kwance sai aka ce a to ai kai abu kaza ya ce a satin da yake sabo aka samu makaniki wani shi ya samu sabo sai aka ciro sai aka ce a wannan ai ka gaba sabo bane ka gaba duk wanda ne a jikinsa ya zai ɗauke ka zai ɗauke ka masoci kuma sai ya ji haushin musulunci wallahi sai ya ji haushin musulunci to kaga kenan ashe da yawa waɗansu daga cikin ƴan uwa musulmi su suke koye mutane ga barin musulunci ta hanyar mu'amalar da suke yi na rashin gaskiya da rashin tausayi yana cikin wani hali kuna makwataka da shi yana iyalinsa ba lafiya tana cikin wani hali iyali ba lafiya ya zo rancen kuɗi zai je asibiti ya san kana da shi sai ka hana shi kuɗin nan ɗansa ko ƴarsa ko matarsa ta mutu saboda bai samu kuɗin da zai kai ta asibiti ba ya san kuma kana da shi kana jin har abada zai manta da kai ai ba zai manta da kai ba idan aka yi magana ko kiran Allah ya ji ya jawo shi sai ya ji haushin karin sallar da haushin ladanin ba zai ɗauka bidiyoyin kuɗa to saboda haka dan Allah ya kokari mun san dai mu adilai ne ba wanda zai ce dalili ta dalilin wanda ba nabin Allah ba za ka yi daidai za ka yi ba daidai to kai iya kokari daidai kan kai rashin daidai din ka yawa a cikin rayuwanka idan ka samu sittin bisa ɗari shi kenan ai ka hai amma sai zama na arba'in bisa ɗari ai kun ga ko a wajen malamin makaranta ka samu koci sas ne ko an sha da jan tasinan dai sai ne gaba da karu shi to saboda haka rayuwar nan wallahi duk mutumin da yake rayuwa ba ka yana cikin jarabawa duk mutumin da Allah ya hada ka da shi mu'amala ko musulmi ko ba musulmi ba to kana cikin jarabawa ko dai ka ci jarabawa ko ka faɗi to kai iya kokari ina ƙara jaddada mana musamman abokan zaman mu na wannan kafa wanda da ba musulmi ba kirkoki da maguzawa ma da sauran to kada ka yadda wani abu ya haɗa ka da su kai kana nan kana tunkawa kai musulmi ne ko kafirai ne ko jirkai ne amma kuma ya ga waɗansu halaye naka har ya fi nasu muni to kaga a biya mu nan akwai tambayoyi ko tambaya wanda aka yi ta faman wato kwantanta nan za mu tsaya a ta wannan tambayar wannan tambayar maza sun yi ta mata ba sun yi ta shi ne sai na tawo da wannan guda ɗaya don masu karanta to kowa zai fa'idanci insha Allah
bayan bayan sallama tana fara alƙawari da ma'anafi na alƙawari da mana da ke mene ne hukunci da ciki ne wanda ya yi gari shi ne a cikin gari za ta yi wanka da ci gaba da sarrafa malam bai wata ne har wata uku kuma
ka wata uku cikin wata uku Eh, ba an kata ba eh a ba an fata ba abin da yake a tabbace a cikin musulunci mace tana da ciki wata biyu ko sai ta yi bari mace tana da ciki wata biyu sai ta yi bari to sai waya ta ce mata za ta yi wanka ne ko ta kama sallah to abin da ya tabbata a musulunci ciki idan bai kai kwana tamanin da ɗaya ba aka yi tsarinsa ciki idan bai kai kwana tamanin da ɗaya ba aka yi tsarinsa tabbas za ta yi wanka ne ta ci gaba da ibadar wannan haka yake a shari'ance kuma wannan yana nan cikin fatawar maratul muslima mujallar na ɗaya shafi na ɗari uku da biyar daidai amma idan ciki ya wuce kwana tamanin da ɗaya ya kai kwana tamanin da ɗaya aka yi ɓarinsa ana jiko har ya kai kwana tamanin da ɗaya sai aka yi ɓarinsa to wannan ɓarin da aka yi kun ga an gama cika masa hadisin to za ta zauna a matsayin jinin jiki ne wannan ba za ta yi sallah ba ba za ta yi komai ba sai lokacin da ya yi amma matuƙar bai kai kwana tamanin da ɗaya ba za ta yi tsarki ne ta yi alwala ta yi sallah ba ma sai ta yi wanka ba an fahimta wankan ma da aka ambata bai zama dole ta yi wankan ba tsarki kawai za ta yi ta je ta yi alwala ta kama sallar ta haka nan misali matan da aka yi mata operation aka cire ɗaya a cikinta. To, in dai ba jini yana fita ta gabanta ba, to wannan ita ma za ta ci gaba da ibadanta. Idan jini yana fita ta wajen aikin ne kawai, an fahimta jini yana fita ne ta wajen aikin kawai. Wannan ba jini da zai hana ta sallah bane da ibadojinta. amma idan jinin yana fita ta gabanta ta al'auranta to wannan za ta goge shi hukuncin jinin ne yadda ba za ta yi sallah ba ba za ta yi sauran ibadoji ba wannan yana nan a cikin kashafin ina mujallali na ɗaya shafi na ɗari biyu da goma sha takwas na
Allah ya sa koyi ga imani da suka dawo da ɗalibai da biya ɗan ɗan wani ya haɗe da lafiya su da gobai da da su ke su ba ne. Na fatan aiki na nuna da kuma da za a ne ba su ta adalci su.
to dan agaji ne mako to galiban mun yi mun yi addu'a akan Allah ya kubutar da shi shi wannan bawan Allah su nawa ne shi ɗaya ne to Allah ya kaddari wato ajalinsa ne ya zo daidai da wannan ɗaukin shi da aka yi. to labari ya tabbata cewa an kashe shi wanda har yan agajin mutum ya sun yi ta'aziyya ko a madadin kansu da kawunan to muna roƙon Allah ta zara sauta Allah ya gafarta masa kun ba abin da muke magana kenan wanda za a fara azumin da shi ba lalle a kare da shi ba to shugaban agaji ya ce akwai mata guda biyu wanda aka tafi da su har yanzu ba a ji labarin sa to muna roƙon Allah ta zara sauta Allah ya kubutar da su shi kuma Allah ya tafi shahadarsa to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan goma na ƙarshe da za mu shiga a to daga gobe kenan za a shiga goma ƙarshe na Ramadan kun ga kamar jiya ake cewa za a ƙara duba wata ga shi yanzu gobe ana 29 gobe ana 19 to kuma za a shiga daren nawa daren ishirin wanda yake kunga kenan galiban gobe za a kara kallon tahajjud insha Allah ga alaran ma nan ya riga ya gama caji shi ne menene za mu ce nema shi ne babban direba dama alaran ma yi na national irin wannan idan suka je waje to idan da kalli karyata aslahuha an gane idan suka shiga birni gyara shi suke yi to saboda haka idan suka je su ne manyan direbobi Eh, saboda haka ya riga ya shirya ya auna cewa insha Allah yana son zai sauke alqur'ani Eh, zai sauke alqur'ani a tahajjud ya auna ya ce zai dinga yi ilimi shida shida kullum Eh, zuwa 27 kenan kun ga insha Allah an yi sauka haka kuma ishirin da takwas eh karatu ma zai canza zuwa ishirin da tara an yi sauka insha Allah kuma sakamakon kun ga gobe insha Allah daga gobe an aka yi sallar isha'i ba maganar tarawih eh mun tsara ma'anan ba maganar wai wajen su zo su yi tarawih wanda ba za su iya zuwa tsajin ba a mutum zai ɗakin matarsa yi in ya balla fara cewa shi tarawihin da dinga wani yin tahajjud ba amma insha Allah da an yi sallar isha'i za mu zo da tafsiri dan a tashi da wuri a ji a dan rinka saboda haka karfe nawa kenan za mu fara tafsiri eh takwas da rabi dai ko ana jin karfe amma takwas da rabi an yi sako an shiga dare yayi to abin da za a yi ba bari ba ba zuwa gwada a gani ai sallan isha'i zai kawai za a yi ba bari gobe lokaci zai wada mana insha Allah kuma an Allah ya yarda za mu yi sallan isha'i a nan da Allah ran za mu yi isha'i a nan in Allah ya yarda da Allah ran idan muka yi sallan isha'i sai a dora karatu eh sallan tarawih ne kuma eh to gobe din za a yi wannan eh insha Allah saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta fara Qur'ani ya cece mu Allah ka sa mana cikin bayi da kake yanta a wannan mutane ta da albarka ya Allah muna kamun kafa da alƙur'ani da girma da muke haduwa a wannan waje saboda girmama shi Allah ka biya wa kowa bukatun sana da kai Allah ka yaya wa kowa damuwansa Allah ka nuna mana ƙarshen wannan wata lafiya Allah ka sa mana cikin bayan ka da suke azurta da zarar lailatul qadari Allah ka azurta mu da shi marasa lafiyar mu da suke gida da wanda suke waje Allah ka ba su lafiya mata na ciki masu ciki Allah ka kance su lafiya ya Allah ka yassare wa kowa hanyar da zai sami wato gudanar da sha'anin sallah lafiya ya Allah ka buɗa wa kowa yadda zai samu wadatar da zai gudanar da abubuwan sallah cikin kwanciyar hankali da farin ciki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu